إن الحمد لله متى إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata da ‘ya'yana da ƙannena da dattawa da kakannina barkanmu da asubahi barkanmu da kasancewa a wannan babban masallaci da ake cewa masallacin ƙazzafi ko masallacin gaddafi a wannan babban birni na yamai a ƙasar Nijar. Matarango. Ban ji ba, Matarango. Da alhamdulillah. Matukam. Alhamdulillah. To Allah saka da alheri. Malamai sun yi wa'azi da yawa sun ba da ilimi sun ba da karatu amma sun ba wa ‘yan uwansu ne zabarmawa banda hausawa iri na wanda ba na jin me yake faɗa. Sun sakata sun wala da zabarmanci ni ma yanzu zan sakata zan wala zan miƙe gaba da hausa amma. Allah ya saka musu alkhairi, Allah ya ba su lada, Allah kuma ya biya bukata. muna muku addu'a yadda kuka yi haƙuri kuka zo wannan masallaci tun da safe Allah ya ba ku ladan zaman masallaci Allah ya biya wa kowa bukatarta wanda take damuwa Allah ya yaye mata wanda take son wani abu Allah ya bata wanda ba ta son wani abu Allah ya raba ta da shi marasa aure Allah ya ba su aure masu auren Allah ya rike musu auren su wanda suke neman kuɗi ma Allah ba su kuɗin su wanda suke neman Allah ya biya wa kowa dai bukatar su gaba daya. Allah ya sassaka muku da alkhairi. Muna addu'a wannan ƙasa ta Nijar Allah ya sa mata alheri. Allah ya saka mata albarka. Allah ya kawo zaman lafiya. Allah ya kwantar da hankalinku. Allah ya yi muku dukkan fitina. Allah ya ba ku abincin da za ku ci, ya ba ku abin da za ku sha, ya ba ku wadata arziki, ya ba ku 'ya'ya masu albarka, ya ba ku shugabanni masu albarka, da babu masu tausayin ku da babu masu jin kayin ku wanda suke rike da wannan kasa sojojin mu Allah ya taimake su Allah ya riko da hannunsu Allah ya ba su lada kungiyar subulul salam kungiyar matasa da ta hada wannan wa'azi Allah ya musu albarka Allah ya ba su lada amir din su Allah ya taimake shi da mataimakin sa da sakatarorin sa da duk wanda ke aikata Allah ya taimaka hukumar wannan masallaci da suka ba mu dama Allah ya musu albarka Allah ya ba su lada gwamnati da ta ba mu dama mu zo wannan babban masallaci na babban wannan ake babban masallaci a wannan ƙasa su ma Allah ta ka musu alkhairi to yanzu sai ku zo mu tafi inda za mu ci kun shirya to alhamdulillah abin da nake so zan yi magana akai shine tasirin uwa mace ta kirki a wajen gina rayuwar 'ya'yanta su zama mutanen kirki da turanci ana cewa influence tasiri ma'ana yaya mace za ta yi tasiri a kan ‘ya'yanta su yi rayuwa mai kyau su yi rayuwa mai daɗi hankalinsu a kwance su bi Allah su bi manzan Allah su zama alheri a cikin al'umma ke da ke nake ke mace ce ki sani kina da daraja kina da matsayi Allah ya girmama ki kuma Allah ya ba ki dama ta kulawa da tarbiyya Allah ya baki dama ta reno ta kula da ɗa duk wani mutum da kika sani babba a duniya mace ce ta kula da shi har shugaban ƙasan ku gaba ɗaya sai da wata mata ta kula da shi tsohuwar da cibiyarsa da ba ta yi mai tarbiyya na ƙwarai ba da zai girma har ya zama shugaban ƙasa to wani shiri kika yi na ki gina ɗanki ya zama babban mutum a cikin al'umma wani tanadi kika yi idan kin yi aure Allah ya baki ‘ya'ya su zama manya-manyan malamai, manya-manyan ‘yan kasuwa, manya-manyan sojoji, manya-manyan jami'an tsaro, manya-manyan ma'aikata gwamnati, mutanen da za a amfana da su, khairun nas an fahimhum linnas mafi alheri a cikin mutane su ne waɗanda suka fi wa mutane amfani. Idan an tambaye ki a cikin mutane waye ya fi albarka, waye ya fi amfani, shi ne wanda aka fi karuwa da shi ba wai ki haifi ɗa ya zama masifa a cikin al'umma ba ki haifi ya ta zama bala'i a cikin al'umma ba ki haifi ya ta zama fitina ga mijinta ba ta da kulawa ba ta da tsari a'a to muna so ne mu samu mata tsayayyun mata mata na gaske mata masu imani mata masu tsoron Allah mata da suka shirya za su yi tarbiyya irin suna na Maryam, irin suna na Fatima, irin suna na Aisha, irin suna na Zainab, irin su Ummu Salama, irin su Rumaisa, Ummu Sulaim, irin waɗannan mata su muke so mu ji tarihin su yau, mu ga wani irin hali suke da shi suka gina al'umma. Ya ku iyaye na mata na ƙasar Nijar, wallahi ku dinnan da kuke gabana, inda za ku yi alƙawari ku ɗauki maganganun da zan gaya muku da mun samu gyara nan da shekara talatin hamsin saba'in ɗari masu zuwa. In Allah ya sa kuka rike abu da za mu gaya muku, to mun ci nasara kuma ba mu da matsala, amma ina so ku gane duk lokacin da mace ta lalace a gidanta ba ta iya tarbiyya ba, to wannan rashin tarbiyyan yana da tasiri a rayuwar al'ummar ƙasarta. Yanzu duk yaron da ya zama ɗan ta'adda uwarsa ba ta kula da shi ba ya zama bala'i wa al'umma duk yarinyar da ta zama 'yan rawa 'yar kiɗa 'yan waƙa 'yar shan wiwi 'yar shan shisha 'yar abin banza wacce ta taimaka wajen rashin kula da tarbiyyarta idan uwar take ga ta a gaba na ina kallon ta ke ce uwar ai in ba ki aure ba ma yanzu za ki aure gobe za ki aure jibi kin san ‘ya'ya nawa za ki hawa haifa, kin san ‘ya'ya nawa za ki tare, kin san abin da ‘ya'yanki za su yi bayan kin mutu, to muna so mu gina ki akan tarbiyya mai kyau ta yadda koyau kika mutu za ki ce alhamdulillah na bar mutane kirki. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما باي الله نقرأ addu'a suke suna cewa Allah ka ba mu daga matanmu, Allah ka ba mu daga mazanmu, Allah ka ba mu daga cikin zuri'armu, waɗanda za mu samu hasken zuciya da farin rai, da jin daɗi da kwanciyar hankali, ba ‘ya'yan da za a yi Allah wadarai da su ba, ba ‘ya'yan da za a ce Allah ya isa ba, ba ‘ya'yan da za a ce kash ba, ba ‘ya'yan da ake nema a kashe ba, ba ‘ya'yan da ake nema a kama ba, ba ‘ya'yan da suka zama bala'i da fitina a cikin al'umma ba. Don Allah, ki shuka mana alheri, don Allah ki naƙuda mai kyau, don Allah wannan ‘ya'ya mata ɗaki, don Allah muna so ki kula da su, su zama alheri a ƙasar nan, su zama alheri a cikin wannan al'umma. Mai miki addu'a mu roƙa miki Allah Allah ya taimake ki ya riko da hannunki Allah kuma ya agaza miki ya ke yar uwa ta mace tun da kika girma kika balaga kin zama wata kuma akwai shari'a akwai dokar Allah kai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kyale ki ba ba zai bar ki ba akwai nauyi a kanki ki kowa sai an tambaye ta za ki tsaya gaban Allah daga ke sai shi yana tambayanki akan duk abin da kika aikata mai kyau ko mara kyau. Kuma ‘ya'ya suna iya zama sababin ki shiga aljanna idan kin musu tarbiyya mai kyau ko sababin ki shiga wuta idan kika musu mummunan tarbiyya. Akwai matan da ba su da aiki sai gadara haihuwa, ta ‘ya'ya. ‘ya'ya na biyar, ‘ya'ya na bakwai, ‘ya'ya na goma, ‘ya'ya na kaza, ‘ya'ya kaza. Amma a cikin ‘ya'yan ki biyar guda goma, bakwai, takwas, tara, ashirin, nawa ne mutane suke karuwa da su? Nawa ne suke da amfani a cikin mutane, a cikin ‘ya'yan ki? Kin aure ‘yan mata suna neman maza, me amfanin su? Kin haifi ‘yan mata suna neman mata, suna neman maza, kiyaye biyan mata suna shan kwaya kiyaye biyan mata ba sa kawo alheri wa al'ummarsu ba sa kawo alheri wa ƙasarsu to me amfani wannan ayi wannan yi waɗannan yaya su za ki kai wa annabi ranar tashi alƙiyama kike ga su muna alfahari da waɗannan yaya haba da Allah Da haka babban matsalar mu a nan shine idan kun matan mu sun gyaru, idan gidan mu ya gyaru, ƙasar mu ta gyaru. In ba ku yarda da wa'azi ba, in ba ku gyara halin ku ba, ba inda za a je za a yi ta rubutu ne akan ruwa. Duk wanda ya rubutu akan ruwa rubutun da zai fito ba. Da haka duk wa'azin da za a yi in dai ba a gyara mata ba, mata ba su gyaru ba, je ko ina ba. Saboda ku ne iyaye, ku ne kuke kusa da 'ya'ya, ku ne ‘ya'ya suke dab da ku, ku ne masu tausayi, ku ne masu jin ƙai, ku ne, ku ne, ku ne abubuwa da yawa ku ne, kuna da tasiri akan ‘ya'yanku. Malamai suna faɗa, wara a kullu rajulin salih duk wani mutum da ƙwarai da kirki. To wallahi akwai uwa da ta kula da shi. Ku duba tarihin na na Maryam Allah ya fara yabonta ya ce wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin yabon da Allah yayi wa nana Maryam yace ita ta ma ita ce matar da ta kiyaye farjinta ba ta zina ba ta sha'awar zina bata zama Maryam ba sai da Allah ya bata wannan kariya ba sai gina ba ahsanat farjaha ta kiyaye al'aurarta ta kiyaye farjinta ta kiyaye zina ta kiyaye fasikanci yau a cikin matan mu akwai wanda suke ba da mutuncin su su samu abin da za su ci matan aure akwai masu zina ‘yan mata ba su yi aure na sunna ba sun tallata kansu ga ‘ya'ya maza sai da aka yi lalata da su suka je gidan sunna da haka za mu gina al'umma kafin ku je ko'ina samari sun gaba da kuwa bakin titi da haka za ki koyi da wa maryam mabnatal imran allati ahsanat farjaha Allah ce ya maryam udnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ki zama mai ibada ki zama mai tsoron Allah ki sujjada ki sallah tare da masu yin sallah ya Maryam irin wannan muke nema irin na na Maryam a cikin sai kin shirya akwai babban aiki a gabanki ku duba saboda kamewanta saboda addininta na na Maryam saboda tsoron Allahnta tana zaune a masallaci ta tana ibada ba ta zuwa ko ina sai masallaci da na maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam mala'ika ya zo mata ta tsorita ta ce ya daga mutum ya zo min da ni da nake sallah nake ibada wa zurfin kitabi maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya التي فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاعها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قالوا كيف نكلم من كان في النهر سجيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون har zuwa ƙarshe wannan duka labarin mace ne guda ɗaya akwai tarbiyyar da akwai tarbiyyar ɗan da ta haifa da na Maryamu ta haifi annabi bawan Allah abun buga misali a duniya ta koma gefe iyayenta sun kai ta daman sun yi alkawari Allah ya ba su abin da za su kai ya je wa Allah bauta sun so da a ce namiji ne إني وضعتها أنثى الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله da aka haife ta ba ni ya haifi ya mace ba sai Allah ya bada ya mace haka Allah ya ga dama kamar yanzu ke ne kina son ki haifi da namiji sai Allah ya ga dama ya baki ya mace sai ki ce alhamdulillah Allah na gode maka da ka bani ya mace Allah ka sa mata albarka haka iyayen na na Maryam suka ce Allah ya sa mata albarka aka sa mata suna Maryam kusan ma'anar Maryam baiwar Allah ɗanta ma da ya zo magana isa sai ce ni ma sunana abdullahi maryam ma'ananta baiwan allah abdullahi sunansa bawan allah uwar baiwar allah ɗan ma bawan allah iyayenta suka yi mata addu'a ya allah ina neman ka tsare ta daga shaidan jefaffe allah kada ka bari shaidan ya nasara kanta daga nan ake samun uwa ta kwarai da take yi wa ‘ya'yanta tarbiyya tana musu addu'a tun tana da ciki ba ta haihu ba tana roƙon Allah, Allah ya sa ɗanta ya fi ƙarfin shenan. Ba ke ba buri ki sai tara ‘ya'ya, ana gasa da kishiya, ‘ya'yanta sha biyar, ni ma na kusa, ina da bakwai, ai muna hanya ne, za a samu bari, za a samu matsala. Abokiyar zaman ki ‘ya'ya sha biyar kai kina da bakwai kina gaba da ita, wai sai kin tara, wai sai kun kai wai ɗaya, wai sai kin wuce ta. wata aka zo gida ana ana magana abin nan ɗaya ana magana ce he me za a gaya mana mu mu ne gida mu muka ci gida ƴaƴan mu su ne a gidan nan duk inda aka je ƴaƴan mu za a gani da kika tara ‘ya'ya a gida kina wani eh da kika musu, ‘ya'yanki ko masallaci ba sa zuwa sallah, ‘ya'yanki ba sa hadda alƙur'ani, ‘ya'yanki ba su san ilimin addini ba, waɗannan ‘ya'yan su za cece ki, su ne za ki alfahari, in kina gadarar gado ne sai ki riga su mutuwa, sai kin mutu sun binne ki. uban ya mutu su zo su ci gadon baki nan kina kabari ana miki duka. Ku yi alheri, ku yi fatan alheri. Suka mata addu'a, inni wa izu hak, wa izu ha bika wa zurriyata min ash-shaytanir rajim. Allah ya karbe ta. Shine Allah ya ce wa ambata hanabatan hasana wa kaffalaha zakariya. Allah ya rayar da ita tattara tsira mai kyau a masallaci take ba ta da aiki sai hidimin masallaci ita ce sharar masallaci na na maryam ita ce tara ruwa a masallaci na na maryam ita ce bauta a masallaci na na maryam ba ta san namiji ba ba ta fita titi abincinta abin mamaki ba wani wanda yake kawo mata abinci Allah yake turo mala'iku suna kawo mata abinci daga sama Allahu akbar sunan ki maryam wani shiri kike yi maryam ina kike wani shiri kika yi kin ji mamanki kin ji kakanki kin ji na maryam a masallaci ta tare ba ta da aiki sai ibada ba ta ganin maza ba ta zuwa gidan biki ba ta zuwa gidan rawa maryam ba ta zuwa gidan waka maryam ba ta zuwa taron maza da mata maryam ba ta shaye-shaye maryam ba ta ba ta ba ta zuwa da mummuna ma ta yi ita ba ta ma taɓa sanin wani namiji ba tana cikin wannan yanayi tana bauta sai ga bako ya zo mata ta ga mala'ika ya zo masa mata a sifan da Allah ya turo shi ya zo tana ganin shi saboda mace ce mai kamewa ya za ta ga namiji kusa da ita qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya ta ce ina neman Allah ya tsare ni da kai in kai mai tsoron Allah ne ka tafi ka bani guri yau lalacewan matan su suke neman maza mace za ta yi kwalliya ta yi wanka ta fidda kirjinta ta fidda fitina ta fidda gashi ta gyara fuskanta ta ɗauki hoto ta yi healthy ta sa a adibi ɗinta ta sa a whatsapp ta sa a facebook tana tallata a duniya a ce son kowa kin wanda ya rasa wa yake so bismillah mu haɗu a comment Maryam Maryam musamman ke da aka sa miki suna Maryam kina da aiki a kanki kun ji mata bayin Allah na kwarai da ta ga namiji ta ce ina neman Allah ya tsare ni da kai kamar ke ne wani ya nemi ya miki wasa ki ce a'udhu billah amma yau matar aure a wayarta a wayarta za ta rika tattaunawa da wani mijin da ba nata ba wallahi bacce magana yan mata kam yau lalacewar yan matan mu ta kai yarinya balagaggiya budurwa za ta cire kayanta ta ɗauki hoton kanta da kanta ta tura wa yaron saurayi shi kuma ya je ya tura abokananta da haka kuke so mu ci nasara a mu kin tallata hotunan ki a duniya wanda ya isa ya ganki da wanda bai isa ya ganki ba a banza a kyauta kowa ya ganki ke da aka ce karki fita sai da hijabi da niqabi ke da aka ce ki lullube jikinki ke da aka ce jikinki akwai tsada kin bude wa duniya kin haska kin nuna wa kowa da kowa ya gani sai suka gani duk tsiyarki miji ɗaya zai aure ki duk ɗiyarki namiji ɗaya za ki aura. To me na nuna mutum miliyan ɗaya? Kuɗi za su baki? Kyau za su ƙara miki? Sai dai su tsine miki albarka mala'iku ma su tsine miki. Muna ganin hotunan mata a Facebook, a WhatsApp, a TikTok, a YouTube, a wane ne ba ma jin daɗi. Ki ga matan aure ta fito ko yarinya budurwa ta kwalliya tana rawa rakakai rakakai rakakai rakakai tana rawa tana ɗaukar hoton kanta da kanta don bala'i. Yanzu waɗannan su ne iyayen ƴaƴanmu nan gaba. duk wanda ya aure ki ya auri guba wallahi duk wanda ya aure ki ya auri masifa a gidansa dan ba za ki iya tarbiyyantar da 'ya'yanki ba kin zama yar tiktok yar kida yar rawa yar bayyana tsiraici wata kuma ita da mijinta kaza ma ce ba ta da kula ba ta abin da ya kamata a miji amma in ta zo za ta sa hotonta a waya za ka ce ita tafi kowa kyau amma wannan in ka shiga ɗakinta sai dai kai haka ɗoyi to kun jina na Maryam ta ce ina neman Allah ya tsare ni da kai kai mai tsoron Allah ya ce a'a inna ma ni manzo ne na ubangijin ki yace in zo in same ki dan in baki da to yaya za a yi ta samu da tace anna ya kunu ni gulamun yaya ta yaya zan samu da ni da ban taba haduwa da namiji ba ita ko aure ba ta taba yi ba ita namiji ta ganshi ce sha'awa ita ba ta san shi ba na na Maryam kin ji masu yi da gaske tace kuma ni ba karuwa bace wala ma ku bariya daman ɗan ana samun su ta hanyar dini ko dai ta hanyar shari'a aure na musulunci a samu kwantar namiji ya haɗu da mace na sunna a samu ɗa a samu ɗiya a samu yaya in ba haka ba to kuma sai dai ta hanyar shedanci ta karuwanci mace ta ba da mutuncinta wanda ba mijinta ba ya je lalata da yake sa mata ciki ta yi dafan banza ta sha wahalar naƙuda na banza na ɗa na haramun ɗan wanda yake bai da uwa bai da uba ta ce to ya za a yi samu ɗa ni ba na karuwanci kun gana na maryam ta zargi karuwanci iyaye mata ku nisanci karuwanci, ku guji ba da mutuncinku, ku guji ba da darajarku, Allah ya muku daraja kun fi ƙarfin namiji ya zo wulakanta ku ba tare da sadaki ba wallahi. In namiji ne mai kike ba kai ta ba banza da kai, ta fi ƙarfinka na fi ƙarfin shekaninka. Amma yau iyayenmu mata ba su gane wannan ba da yawa daga cikinsu. wata ta ce aka rama kallawa taimaka min da addu'a na ce me ya faru ta ce mana wallahi yanzu na rufe arba'in ina neman har arba'in da biyar wajen hamsin nake nema budurwa ce ni ban yi aure ba ce hamsin kuma ta ce malam aure ya gagara na ce ke koya aka yi kika zauna aka tafi aka bar ki ban yi aure ba ta ce tuntunin na fi ƙarfin arba'in da zance zance sai na gani kaina da take min fatawar fata girme ne amma ba a matsayin budurwa ce na ce kafin da miki addu'a ina so in tambaye ki dan Allah me ya faru yaya aka yi baki aure ba tace malam magana ta gaskiya ba zan koyi ba ina neman Allah ya ce ni lokacin ina yarinya matashiya ba abin da bace ba nayi wasanni tana cewa nayi wasanni na gane karatu kawai duk yarinyar da ta bari maza suka lalata ta tana karama kin kashe kanki da kanki da kanki kin dauki wuka kin yanka wurin ta ce yanzu malam duk wanda ya zo nema na da an gaya masa abin da na yi da da zai sake zuwa ba kuma ni ban taba zaman aure ba amma na san maza da yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billah tace zan miki addu'a Allah kawai tace malam zama ba miji yana da ciwo rashin aure yana da ciwo to yana yi muku addu'a Allah ya raba ku da irin wannan mummunan rayuwa za ku ga wasu mata suna burge ku a kafafen yada labarai ana ganin hotonsu kafafen kallo social media su ne rawa su ne waka su ne kaza yau ta da gashi yau tana rawa yau ta yi tsirinci ta sa kayan maza ta sa jikinta ta yi waye ta yi waye ta yi bilicin ta ɓata fuskarta ta yi fari da ba ita ba fara ba ta yi waye ta yi wani abu duniya tana ta yada ta iya rabon ta kenan ki tambaya ina mijinta ba miji sai dai mazan banza duk wanda yake da kuɗi zai iya kwantawa da ita duk abin da ke zai tana yi in dai kana da kuɗi za ka iya yi masa komai daman neman kuɗi ta fito yanzu irin wannan rayuwar shi kike sha'awa kike cika irin waɗannan matan a wayan ki kina kallon su Qur'ani ba kiya iya karatun Qur'ani amma kina kallon irin waɗannan matan banza kuma ki doki mana masallaci ki ce ke ta Allah ce ki goge hoton su ki daina sauraron su za su lalata miki rayuwa da aqida ki da imani ki za ka yi ce Allah ne turo ni zo baki da yace mai tsarki ta ce ya za a yi na samu ɗani da ban kusan ce na miji ba ban yi aure ba kuma ni ba karuwa ba ya ce to haka ubangiji ya faɗa kuma abu ne mai sauƙi a wajensa kawai sai ya ce ga naƙuda ta zo shi ne can Allah ce fa nafakna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha kurin bakin rigar ta mala'ika jibril ya hura iska kawai sai ta ɗauki shi cikin waye annabi isa alaihi salatu wassalam tana ɗaukar ciki sai gashi sai mutanen gari suka ce a a a a a daman maryam ashe zaman da kika yi a masallaci kika keɓe kanki ashe zina kike yi yau sai kin mana bayani a ina kika samo wannan cikin Allah sarki ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka ta rasa yadda za ta yi fatar bihi kawo maha ta hamilu sai ga shi na na maryam ta haihuwa ta yi haƙuda ta haifi ɗa sun kule ne da shi ɗa namiji ku duba abinda iyayenta suka yi mata sha'awar su haifi ɗa namiji Allah bai ba wa iyayenta ɗa namiji ba sai ya ba su ƴa mace ya ba ta suna Maryam ita kuma Maryam da ta zo farkon haihuwarta sai aka samu ɗa namijin da iyayenta suke nema kakansu kenan ya samu abin da yake so Allahu akbar ki za idan kin yi burin ki samu ɗan namiji yanzu ba ki samu ba ba mamaki dan ibu dan ki budurwa da kika haifa sai ta haifa miki jikoki ƴaƴa maza ji ma shikenan mu bukata ta biya kuma in gaya miki wani abu ko wani lokacin jika ya fi hidima wa kakarsa sama da dama jika ya fi shiga rai sama da ɗan cikinka sai ka ga ka fi son ɗan ɗanka ko ɗan ƴarka sama da ɗan cikinka kuma in ya samu abin duniya sai ka ga sai ya kusa ya fi waiwaitan ka sama da ɗan da ka haifa ku duba Allah ashe ya karɓi addu'a iyayen na na Maryam akan wannan wato namiji da suke so su samu Allah bai ba su ba yanzu ga annabi Isa an samu kuma namijin ma annabin Allah Allahu akbar to ya za ta yi sai ta dauko da shi kenan matar da bata taɓa yin miji ba matar da bata taɓa san renon ciki ba matar da bata taɓa ba taɓa ba yau ga ɗa a hannunta tana fitowa ce mutanen garin suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya maryamu yau kin zo da ƙarya to baiwar Allah ke ki sani cewa ke mace duk lokacin da aka ganki da ciki fa sai an tambaya daga ina wannan cikin nawaye ina ubansa yaushe aka yi talatin annaba aka daura muku aure da shi yaushe aka yi bikinku yaya za mu ganki da ciki ba mu san tarihin aurenki ba yanzu wannan kadai bai ishi mace abun kunya da dai tana bin maza ba tsautsayi ya sa wani ya sa miki ciki ba da aure ba Maryam ta shiga damuwar da bata taba shiga ba suka ce yau kin zo da ƙarya suka ce ya ke ƴar uwar Haruna baban ki fa ba mutumin banza bane kun ji tarihi dole ne iyaye ku zama mutanen kirki don a rinka yabai ƴaƴanku da kirkin ku makana abuhu ma saliha baban ki ma mutumin banza bane wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki ya ke Maryam ba karuwa ba ce, a ina kika koyo karuwanci kika samu ɗaga shi namiji a hannunki. Ta ce yau na yi alkawari, na yi bakance ba zan yi magana ba. Ki ba mu amsa, ta ce ba na magana, na yi azumin magana, ta kame bakinta. Ta ce amma ga wannan yaron shi zai ba ku amsar daga ina yake. shi kuma zai gaya muku shi waye an kewaye ana jiran ta yi magana ta ba da amsa a ina ta samu wannan ciki da ta haifa ba a sharar ilaihi kawai zai ta nuni zuwa da shi wannan da annabi Isa ha suka ce kaifa nukallimu man kana fil masjid sadiya yaya za mu yi wa yaro karami da yake cikin zanin goyo magana kin ta magani an yi wa ɗan zanin goyo magana yayi magana kafin ta bada amsa yayi wuf ya bada amsa qala inni abdullah ku saurara ni bawan Allah ne kun ga wannan yana nuna mana ashe annabi isa bawan Allah ne ba dan Allah ba ne idan yan kirista masu cewa annabi isa dan Allah ne to yau ga annabi isa da kansa qala inni abdullah yace ni bawan Allah ne yace Allah ya bani littafi tun yana jariri yana shan nonon mamansa annabi isa yayi magana ba irin danki ba da sai bayan shekara biyu shekara kaza yake magana waj'alani nabiyya kuma ina shaida muku ni annabi ne ku yi wa kar ku yi wasa kenan na na Maryam annabi ta haifa bawan Allah salihi ta haifa Allah ne ya nuna karfin mulkin sa da sarautar sa kamar yadda ya halicci annabi Adam babu uwa babu uba ba zai iya ba ya zo ya halicci annabi Isa babu uba to ai na annabi Adam shi ya fi abin mamaki ba ku yi shakka ba waye baba annabi adam ba ku yi shakka ba waye mama annabi adam Allah ne ya halicce su da hannunsa kala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali ashe Allah yana iya halitta mutum ba sai da uwa da uba ba to wancan an halicce shi ba uwa ba uba to akwai abin mamaki dan nan annabi Isa an halicce shi da uwa ba uba kawai ba wani abin mamaki a ciki ba sabon abu bane a wajen Allah da ka ku imani bawan Allah ne ataniyar kitabu waje alani nabiyya kuma yace Allah ya sanya shi mai albarka ne waje alani mubarakan aina ba kuntu annabi Isa mai albarka ne duk inda yake kuma Allah ya umarce shi ya sallah Allah ya ce azumi a ya Allah ya ce zakka ne ashe annabi Isa yana sallah ashe annabi Isa yana bada zakka wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya yace kuma Allah yace na bi iyaye na wa barran bi walidati in bi uwata ashe yar kirki tana bin uwarta ashe dan kirki yana bin ubansa ashe uwa ya kamata su yi wa ƴaƴanki tarbiya su yi wa ubansu da'a su yi wa babansu biyayya yau ga annabi Isa tun yana cikin zanin goyo ya ce zai bi mahaifiyarsa zai bi iyayensa amma yau ce iyayensa sun fassare wa iyayensu kuma ni ba mai girman kai ba ne kuma ni ba dan mutu ba ni ba shiki ba ne jama'a duk wannan bayanai annabi Isa ne ya faɗe su da bakinsa ba to me yasa in kirista ba sa sallah me yasa kirista ba sa ba da zakka me yasa kirista suke fada da musulmi kuma sun ce su su suna san annabi Isa gashi Qur'ani ya ba da cikakken bayani akan waye annabi Isa ne gashi Qur'ani ya ware sura guda yace sunanta suratu Maryam yana bayani akan mahaifiyar annabi Isa a cikin Bible ina wannan yake ina wannan bayani yake in wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana ashe lalle addinin musulunci addini ne na gaskiya ya ce yan uwata ki duba yadda Allah ya girmama na Maryam ta kula da addini ta rike Allah Allah ya ba ta da annabi to mu dawo kanki wani shiri kika yi don ki samar da 'ya'yan kwarai 'ya'yan kirki kar ku manta ya ku iyaye na mata a da kafin zuwa musulunci kuna rayuwa ne ta kasance a tarihin mata a da lokacin jahiliya kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mace mahdumatul huquq an cinye aikinta an tauye ta ba a bata ba a bata ba a bata ba a bata an hana ta ba ta zama komai ba wallahi mace ko gado ba ta ci mace ba a yin taro da ita mace ba a neman shawararta mace ba ta isa a sa ta akan lissafi ba mace ba ta isa ba ba ta isa ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yawa da wata ɗabi'a da suke da shi a da al'ada idan mace tana al'ada sai a kore ta da fara jini na ƙarshen wata sai a kore ta daga gida a ce kar ki sake zama a gidan nan ki fita wajen gari ba za mu ci abinci tare da ke ba ba za a zauna a gida sai kin gama jinin ki ki dawo kora ake yi amma yanzu a gida mace za ta gama al'adar ta mijinta ma ba lalle ya sani ba annabi ya ce ku ci abinci tare da su ku yi mu'amala ku tare da su nana Aisha ta ce manzon Allah yana yin komai tare da ni ina cikin jinin al'ada ta ce banda jima'i kawai ba abin da annabi baya yi da ita dai ya yaye mata wannan bakin cikin da ake yi wa mata na tozarta su Allah ya ce a baku gado للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا Allah ya raba gado ya ce a baku da an hana ku ya jawo ku ya ce ku zo gagata ya ce a aure ki askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudaruhunna litudayiqu alayhinna a baki wurin zama a zaunar da ke gida mai kyau ɗaki mai kyau mota mai kyau abinci mai kyau riga mai kyau takalmi mai kyau zani mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau komai mai kyau a tafi a je a sha wahala kuma a kawo miki amma turawa sun ɓata muku tunani suna ce muku wai zaman gida zaman kaskanci marasa tsoron Allah da rashin addini a cikinku sun ɓata muku tunani suna ce muku wai zaman aure tauye muku haƙƙi ne sun ce ki fito titi kamar yadda kowa ke fitowa titi ki je ki aikin wahala kamar yadda kowa ke aikin wahala sun cire miki hijabi sun ce ki yawo tsirara musulunci ya lullube ki ya ce ki lullube jikinki saboda kina da mutunci kina da tsada turawa nasaru suka cire miki riga suka cire miki zani suka baki gajeren wando suka baki siket suka baki iskanci suka baki shedanci suka yi ta nuna miki hotuna nasu kazantattun mata suke sa ki koyi da su kin iki koyi da nana Aisha kin iki koyi da nana Fatima kin kike koyi da nana Hamza kin kike koyi da Ummu Salama ina za ki je ki gaya min inda za ki je ke da Allah ya rufa miki asiri ke da Allah ya girmama ki ke da Allah ya mutunta ki yanzu babu wahalar da muke sha a gidajenmu da ƴaƴanmu irin yadda muna kiransu akan addini maƙiya Allah suna jan su su lalata su yaranmu yanzu sun fi sha'awar rayuwar turai ba su yadda da islamiyya ba ba su yadda su sa hijabi su rike qur'ani su je su koyi karatun qur'ani ba ba su yadda ba suna ganin an tauye musu ana zuga ku kuna fitowa ku yan neman yancin mata an tauye mata an yi wa mata kaza kuma da ku za a yi kaza kaza wasu man can do women can do better yau akwai addinin da ya baki yanci irin addinin musulunci waɗannan arna waɗannan turawa su ne za su baki yaki mutanen da suke tallan katifa da ke in za a sai da man shafawa sai a ɗauko hoton ki in za a kai wani shago wani abu sai a ɗauko kaza me abin sha'awa wannan rai me yake jikin kashi a ɗaure kashi ko a bata igiya wai wani ne ya zo yana neman kashi ya dauko igiya ya hada ya jera ya daura yana daura sai ya baza shi gaba daya ya dauru bai dauru ba me a cikin rayuwa da babu addini babu zaka ne muku wasiya kula da ainihin wato tarbiyya da musulunci ya muku ya daura ku akan hanya ku kula da yayanku ku kula da yayanku ku ja yayanku jikinku tun daga ciki daga naƙuda da kike yi kike yi ki ci gaba da yin addu'a wa abin da Allah ya baki kai tun kafin ki aure ki je gidan miji in kin yi sujjada ki rinka addu'ar Allah ya baki yayan arziki yayan murai kada Allah ya hada ki da yayan da za su sa miki ciwon kai da damuwa roƙon Allah akan yaya Allah yana karba kar ki sha namu da banza ki sha wahala idan 'ya'yanki sun girma ki koya musu tarbiyyar musulunci suna buɗe baki ki fara koya musu la ilaha illallah na je wata uwa tana koya wa ɗanta magana abinda ta fara koya mai la ilaha illallah sai yaro ce la ilaha sai ta ce illallah in ta haɗu da shi la ilaha illallah wallahi yaron duk wanda ya gani sai ce la ilaha illallah ki duba wayo wata kuma ƴaƴanta suna koyan magana ne a tele wasan kwaikwayo ƴan dirama ƴan fim saboda kullum tana ajiye yaron yana kallon ƴan fim ƴan wasan kwaikwayo da haka da waka ya buɗe baki da waka za ki je gaban Allah za ki bayani za ki tsaya sai kin yi bayani ke haka iyayenki suka miki ku tura yayanku masallaci su yi sallah ku koya musu ko ubansu baya zuwa koya musu ce ku tafi sallah ki ce musu duk wanda ya je sallah ya dawo zan ba shi alewa ki sa 'ya'yanki su yin azumin alhamis litinin yarinyar ki tana fara girma sa mata hijab kullum za ta fita ce ɗauki hijab ɗinki makarantunku ku sa musu hijab muna fata muna addu'a muna addu'a da roƙon Allah wannan sabuwar gwamnatin aka samu a ƙasar Nijar ta musulmi duka Allah ya sa shugaban ƙasa Janar Abdulrahman Chani ya kawo mana tsarin saka hijabai gaba ɗaya makarantun mu na Nijar. ya ce kowa ta sa hijabin musulmi ne doka ne in yarinya za ta je makaranta ta sa hijabi daga sama har ƙasa ku yi karatun boko kuma ku sa hijabi ku rurrufe ku yi musu addu'a Allah sa su tabbata muku musulunci a cikin makarantu ku fara ganin canji tun a makarantu mai girman prime minister ya mana alƙawari ya mana albishir yace malam mutanen ƙasar Nijar za su fara ganin canji tun a makarantarsu daga wannan shekara. Ku ce Allahu Akbar. Wannan abin farin ciki ne da ku musu addu'a Allah ya sa su cika burin suka ce sai mun shigar da addini cikin makarantunmu da makarantun bokonmu da lafallanmu. Dole sai mun shigar da tarbiyyarmu da al'adarmu a cikin makarantunmu. Wannan shi ne abin da ake so. Yara su tashi sun san Allah sun san zamani. To kuma a gidajenku ku yi kokari ku dora ƴaƴanku akan tarbiyyar islamiyya ku dora su akan Allah ya ce annabi ya ce iyaye na mata ana nuna min lokaci yanzu abin da zan rufe da shi shine ina jan hankalin ku ku yi takatsantsan da wannan abin da yake hannuna waya waya duk wacce take da waya to ta san inda za ta kalla ta san inda za ta shiga ta san abin da za ta duba ki sani cewa duk abin da kika kalla, duk abin da kika gani, to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tambaye ki. Kina jin kiɗa? Ki shirya za ki ba da amsa gaban Allah yau mai kiyama da akan duk kiɗa da kike shi. Wataƙila yau kin gama jin kiɗa da daddare za ki mutu. Mu je mu binne ki, mu ajiye wayar a shiga da ta. Inna sama'a wal basara والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا da jin ku da ganin ku sai Allah ya tambaye ku ina matan da suke shiga suna kallon tsiraici ina matan da ba su da aiki sai kallon kada kada da waje waje ba kwa kallon wa'azukan malamai ba kwa kallon fadakarwa ba kwa kallon karatun Qur'ani ba kwa karanta azkar da zikiri amma kullum kuna kallon kida kun shiga TikTok kuna kallon mata tsirara kuna kallon rawan mata, kuna kallon kaɗe-kaɗe, kuna kallon wake-wake, saboda Allah ya ba ku dama ya ba ku kudin data ko, to sai Allah ya tambaye ku. Kuma duk matar da ta saba da wannan waya ba tare da wayar ta sa tana jin Allah ba, ba wa'azi take ji ba, ba abu alheri take ba, to wannan sai ya tasiri hatta a ƙananan 'ya'yanta da suke yayewa. Shi yasa za ga yaran yaro yana tashi sai rika kama waya. Kun lura da wannan? ana haifan yaro da ya fara rike wani abu ko jariri ne ba iya ga hasken waya sai yake zai dauka ko to abin da ya faru tun a cikin cikin uwarsa yake wannan hasken wayan yana taba shi ne ya saba da waya uwarsa tana bashi nono tana danna waya uwarsa ta kwantar da shi tana danna waya uwarsa tana masa wasa tana danna waya kai ta ma bashi waya yana wasa shi yasa ba za su taba rabuwa da waya ba idan sun tashi ba za su yi karatu ba waya za su yi karikewa kuma yanzu abin da yake sa yaran mu suna faduwa a jarrabawa ba sa cin jarraba ba sa iya karatu saboda an leka rayuwarsu da waya ina ma da abin kirki ke gani a cikin waya a'a da haka duk abin da kuka yi Allah sai ya tambaye ku ku yada alheri ku yada wa'azi ku yada abin nan mata da suke fitowa a cikin wayoyi da TikTok da Facebook da YouTube suna zagin musulunci ku da musu martani in sun yi da zamanci kuma ku yi da zamanci ku da martani in sun yi da turanci kuma ku yi da turanci ku da martani in sun faɗa da Hausa kuma ku faɗa ku ne mata yanzu sai a samu mace tana cewa aikin banza aikin kaza mata suna cin wahala yaushe za ki zauna zaman aure kina kaza ana wulakin daki ana kaza to a samu wata kuma ta sa hijabi ta ce ni kuma musulma ce mai kishin addini muna gaya muku ƙarya kuke ba ku ita ku raba mu da addinin mu ba ku samu ƙungiyar mata kuna mai da martani ba wai ku zuba ku bar yan iska suna yaɗa sharri a cikin mutane ba wani in ya gani ko ya zai yi amma in wata ta yi maganar banza daga Faransa take, a Amerika take, a Ingila take, wallahi ba a Nijar take ko Najeriya ba. Tana can ne turawa suna ba da kuɗi, suna koya muku tsagiranci da kashe aurenku. Ku tashi ku mai da martani, ta gama ci ‘yar uwarta tana mai da mata martani. Wannan shi ne kun yi da awa kun ce da addini. Bari da aka ta nan saboda yanayi na lokaci, ana nuna min lokaci yayi, kuma na san akwai tambayoyi insha Allah. Abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada. wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah da yafiyarsa wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh